بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar wadda ita ce safiyar sha biyu ga watan rabi'un al'awwal shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin wato takwas ga watan oktoba na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine kaset na talatin da ɗaya in ka tana malam wancan mun yi a b wannan shine kaset na talatin da ɗaya cikin jeren giyar karatukan littafin as-sunna wallafar al-imamu al-hafiz abubakar ibnu abi asim Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na as-sunna ɗaya ne daga cikin muhimman littattafai wanda suke madogara game da aqidar salafus salih aqidar annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai wanda ita ce aqida ta gaskiya mai inganci Allah ka samu dace malam yana ci gaba da kawo mana hadisai a babuka daban-daban waɗanda suke tabbatar da ƙaddara cewa Allah shi ke da ƙaddara akan komai alkhairi da aka sinsa shi ke ƙaddara arziki da talauci da ruwan sama shi ke ƙaddara mutuwa da rayuwa komai da ayyukan bayi da ajalinsu da arzikinsu da rayuwarsu komai Allah ke ƙaddarawa waɗannan babukan ne yake ta ƙullawa mabambanta yake fitar da fiƙihunsu za mu tashi daidai inda ya ƙulla wani babi game da wato halascin mutum ya roƙi cewa Allah ya ɗauki rayuwarsa a daidai lokacin da fitina ta faru game da addini babu قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال مر بنا خالد بن اللجلاج فدعاه مكهول فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا حديث ابن عائش قال سمعت عبد الرحمن بن عائش يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون ولك وانا حديثي تاني مالا منسى هشام بن عمار المقرئ النن daga sadakata sadakatu ibn Khalid ad-Dimashqi maula ummul banin yar uwar Umar wanda an ji hadisan shi da yawa a baya yana da hadisi a cikin Bukhari da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah shi kuma yake cewa haddathana ibn Jabir wato Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir qala shi kuma yace marra bina Khalid ibn Lahlaj Khalid ibn Lahlaj al-Amiri ya wuce ta gabanmu da ya wuce wannan bawan Allah a fada'ahu makhulun sai makhul ibnu abdullahi shami sai ya kira shi yace Allah shi gafarta malam ya aba abdurrahman hadithna hadith ibn aish ka zo ka taimaka ka karantar da mu hadisin da kaji daga malaminka ibnu aish wato abdurrahman ibnu aish wanda shi abdurrahman ibnu aish akwai saɓani game da shin ya tabbata sahabi ne ko bai tabbata ba amma dai a nan shi abdurrahman yana nuna mana ya tabbata shi sahabi ne domin ga shi ya ce sami'itu rasulallah sallallahu alaihi sallama ya ƙulu ya ce ƙala ƙala rasulallah sallallahu alaihi sallama ya ce annabi ya ce ba sami'itu ba ne ce allahumma inni as'aluka tayyibat ya allah ina roƙonka dukkanin abubuwa masu daɗi a tayyibat wato a cikin tunani a cikin abinci a cikin rayuwa da komai watar kalmun karat Allah ina roƙonka ka sa na nesanci duk wani abu abin ƙi abin ƙyama wa hubbal masakin Allah ka kinsa mini ƙaunar talakawa wa an tagfirali Allah ina roƙonka ka gafarta min zunubaina wa tarhamani Allah ka mini rahama wa tuba alayya Allah ka anshi tubata wa idza aratta fitnata qaumin ya Allah idan kai nufin jarabtar wasu mutane fatawaffani Allah ka anshi rayuwata ghaira maftunin ba tare da na shiga cikin wannan fitina ba kaga ya roki Allah ya anshi rayuwarsa kafin ya kai ga fitina wannan shine mahallin shahid da malai kafa anan cewa Allah ne yake kaddara ya anshi rayuwarka sanda ya ga dama amma kana iya ka roki Allah game da wannan tare da cewa akwai hadisi tabbatacce wanda Ibn Hibbana ya ruwaito shi ba ma Ibn Hibbana ba Bukhari ma da Muslim sun ruwaito asalin hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yatamanna yanna ahadakumul maut kada ɗayan ku ya tamanna yanna ahadakum al mauta kada ɗayan ku ya nemi cewa Allah ya anshi rayuwarsa yace a rayuwa a ruwa ibnu hibbana shine yake cewa min darrin kad asabahu fi dunyahu saboda wata damuwa ta duniya to an hana ka nemi mutuwa saboda talauci ko fitinar duniya ko mutuwar 'ya'ya ko rashin samun aikin yi ko an hana kiki auri wani ko an hana ka wani mukami ko an sallame ka daga aiki ko an maka damfara ko ka fada a kasuwanci ko ambaliya ya cinye gidanka ko gonarka duk abin da ya faru da kai a duniya to kada kai fatan cewa gara ka mutu ka huta yayin da mutane suke cewa gara in mutu in huta to ba daidai bane amma idan a al'amarin lahira ne to babu laifi kana iya yin haka shine Rawi ibn Hibban da yake cewa li darrin qad asabahu fi dunyahu amma idan a lahira ne fa al'amarin lahira tsoron fitina ko fatan ka tsira da imaninka to wannan babu laifi kuma an samu salaf da dama sun yi haka yana cikin wadai ta Imam Malik sayyidina Umar dan Khattab ya kasance yana addu'a yana cewa ya Allah karbi rayuwata kafin wannan mulki nawa ya kai ni ga abin da zan kasa tsira a gabanka ko abin da bayinka za su yi Allah wadare da shugabanci Umar yana yin wannan addu'a bai kai wata ɗaya da fara addu'ar nan ba a kashe shi din yana cikin wadda haka ba daidai bane mutane abin da suke dauka wai su sarauta su mulki ko za a mutu ko za a yi rai sai sun yi haka akwai sahabi Anis al-Ghifari shi ma ya kasance yana yin irin wannan addu'a haka Auf ibn Malik shi ma yana yin wannan addu'a ta neman Allah ya sa ya mutu kada ya shiga bala'i al-Imam al-Bukhari shi ma ya zo a cikin tarihinsa kamar yadda yake cikin sura alamin nubala duk wannan labaran sana cikin sura alamin nubala wa min qabli dhahabi yana cikin littafin ainihin wato tarih na na Khatibul Baghdadi cewa Imam Bukhari san da ya koma garin su na Bukhara karshen rayuwarsa ya samu rashin fahimta tsakankanin shi da sarkin garin to sai dinga addu'a yana cewa ya Allah ka karbi rayuwata cikin azumi ya ta wannan addu'a a sallolin sa ranar sallah ko ya rasu daren da aka ga wata ana gobe za a tashi sallar Idi ta karamar sallah ranar ya rasu a shekara ta 256 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali dan Abu Talib shi ma lokacin da fitinan nan ta yi tsanani ta shugabanci da khawarija da mutanen sham da wane ne da wane ne shi ma ya ta wannan adda shi ma bai wata yana yin ta ba Allah ya karɓi rayuwarsa haka hadisin dihiya ibn khalifa yana cikin sunan abi dawuda wanda zai yi tafiya ya taho da azumi ya ce a kawo mishi kwanan abincinsa da ya taho da shi a tashar jirgin ruwa da hantsi kowa na kallon shi zai ci abinci sai mutane suka fara salati suna sallallami haba ala gafarta malam kamar ka yanzu ba za ka iya azumi ba dan za ka yi tafiya wane ne da wane ne kuma an za ka ci abinci ba ai sai ka bari sai an baggari to shine hankalin shi ya tashi ya dawo gida yake ce matar shi ra'aytul yawma amran ma kuntu ahsabu an arab ai yau na ga wani mummuna al'amarin da ni ban dauka zan rayu har na ganshi ba yace ra'aytun nasa yarghabuna an sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam naga mutane ba sa kauna sunna da haka sai dinga da ya ce Allah ka karɓi rayuwata kafin wannan mummunan zamani ya haɗiye ni ko ya haɗiye imani na to akwai sai ire-iren waɗannan da yawa da yawa akwai amru dan maimun wanda yake addu'a yana cewa Allahumma alhiqni bil akhyar wajannibni min al ashrar wanda kissar shi ta zo game da haka akwai Sufyan ibn Sa'id al-Thawri shi ma ya ta'addan Allah ya sa ya mutu saboda bala'in da ya shiga sakamakon mulkin Abu Ja'far al-Mansur wanda Abu Ja'far da abokinsa ne sun yi makaranta tare amma tun da ya hau halifa ya guje mishi shi kuma Abu Ja'far ya ce sai ya zo ƙarshe ya sa aka je aka kamo shi za a zo a hukunta shi ya aika wasu ya ce su je su haɗo mai itace wanda za a zo sai ya tsire Sufyanu Sauri kamar yadda yahudawa suka tsire wanda ya kama da annabi isa din to Allah cikin hikimarsa kafin sufyan al-thawri ya iso a iso da shi bagadaza Allah ya karbi ran Abu Ja'far musu shi kuma da da yake cewa ka Allah kaka Allah kaka bari mu haɗu da shi ya Allah ni ban so da shi ya Allah kaka bari mu haɗu sai Allah ka sa na mutu kaka bari mu haɗu ya Allah to cikin hikima Allah sai Allah ya dauke wancan din shi ya bar shi tukuna suna nan da yawa irin haka mun sani a tarihi Ahmad ibn Hanbal shi ma ya ta fatan ina ma ya mutu ya huta saboda fitinar da ta mai yawa bayan an gama shiga fitinan khalqul Qur'an ya gama shan wannan daga ya fito to irin girmama wadda mutane suka dinga mushi suna nema su mai da shi kamar wani ɗan ƙaramin abin nan haka wani wali wanda dole sai an bi shi kaza kaza kaza sai ya ji tsoron fitina da ta iya faruwa da wannan yana ta cewa wannan fitinar ta fiye min tsanani fiye da wadda na fito wannan girman da ake bana ake ganin ni na isa ya fiye min tsanani fiye da wancan ya dinga adda cewa Allah ya karɓi rayuwarsa kuma Allah ya karɓi rayuwarsa akwai wani alwazir ibnu muqla wanda aka taba datse mai harce aka datse mai hannaye har kuma yana rubutu da kafa shi ma ya ta yin wannan addu'a suna nan da yawa akwai wata kissa mai ban sha'awa irin wannan ta wani malami Nasir ibn Ali wanda aka kira shi aka ce zo za a bashi alƙalanci sarkin zamanin su in ba na manta ba ko al-mu'tasim ko wani makamancin sa yace ran algata malam muna so za mu baka alƙali yace to a bannan je in shawara daga nan zuwa azhar zan kawo bayani ya tafi gida daidai sallar duha ne sai je raka'a biyu ya ce ya Allah in dai kana suna da alkhairi a wurinka ya Allah ka an shi rayuwata idan kuma da wani alkhairi Allah kana iya ka banni a cikin wannan fitina da zan shiga nan ya kwanta baccin hantsi aka baka tarar da gawashi wannan daga wannan adda da yi bai ƙara awa biyu a duniya ba Allah nuna mishi cewa lallai yana son shi din ya karbe shi so da bayan Allah da yawa sun yi addu'ar su rabu da duniya lafiya a lokacin fitina ga imaninsu da addininsu makiyayi ga ma nasu alkur'ani na maryamu ko ya laitani mitu qabla haza wa kuntu nasiyan mansiya malamai suka ce sai imamu qurtubi suka ce ɗayan abu bisa ta wannan adda ko dai saboda kada wasu su fitinu su ta zaginta su ta samun zunubi ko kuma wasu su fitinu da cewa a to tunda maryamu ma ta yi wannan mu ma bari kawai mu yi don akwai barnar da mutumin kirki ya yi ko sai mutane su ga sun san baba abin ba mai kyau ba ne amma tun da dai wane su ma sun halasta wa kansu isa ake so mutumin kirki ya guje wa kowace irin barna tun da ya san shi abun koyi ne wato shugaba da malami da jagora da mai sarauta da liman duk abin da kasancewa zai iya taɓa mutuncin shari'a ko da ya halasta abin da ya fi kamace ka shine ka guje mishi saboda mutane suna koyi da kai yace to wannan shi ne abin da sa Maryamu ce ta wannan fatar cewa ya laita ne mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan musiya to abin da ya haramta shine irin abin da mutanen yanzu mu ko muke yanzu mutum da zaran ya shiga cikin wata damuwa a rayuwar duniya to shine zaka ji kai yana fatan shi ina ma da ya mutu ya huta to wannan kuma alama ce daga cikin alamun kusantowa mene alkiyama da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan alkiyama ta kusa sai mutum ya tsaya a gaban kabari ya ce ina ma da ni ne cikin wannan kabarin a wata riwaya ta sunan abi dauda sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mai fadan haka fa laysa li annahu musta'idun li liqa'i rabbi ba wai dan ya shirya gamuwa da Allah bane a kawai saboda damuwar rayuwa talauci rashin kwanciya hankali rashin zaman lafiya ciwo larura bashi bala'o'i iri daban-daban na duniya da suka mutane yawa suna sa mutane su tabbatar ina ma da sun mutu suna tunanin kawai sun mutu sun huta ko ba ba dole ne ya zama mutuwa ta zama su hutu ba dole bane ya danganta ga me suka gabatar a wannan rayuwa shi zai iya ba su hutu ko rashin sa Allah ubangiji ya kyauta shi malam da ya kawo mana wannan hadisi ne don nuna mana cewa Allah ne yake iya dauke rayuwar ka san da ya ga dama ko kuma ya bakka amma kana iya yin addu'a dan neman Allah ya dauke ka idan kana da tsoron fitina a rayuwarka don haka wato ita kanta mutuwa kaddara ce daga Allah amma addu'a na iya canza ta ko mun gani qala dasana yusuf al-qattan qala dasana jarir al-layth an abdurrahman ibn sabit an abi umama ta qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allahumma idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghayra maftunin wannan kuma riwaya ta hanyar yusuf ibn musa al-qattan al-kufi yace haddathana jarir ya'ni ibn abd alhamid al-layth daga layth ibn abi sulaim kenan an abdurrahman ibn sabit daga abdurrahman dan abdullahi dan sabit al-jumahi shi kuma yake cewa shi kuma daga abu umamata albahili kenan qala abu umama yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma idza aradta fitnatan fi qaumin ya Allah an kai nufin ka fitini wasu mutane cikin al'umma fatawaffani ghayra maftunin Allah ka anshi rayuwata kafin ka fitine ni wannan isnadin yana da rauni saboda Lais ibn Abi Sulaim mutum ne wanda yake mai rauni amma hadisin yana da shawahidu akwai riwayar Thauban wadda za mu zo mu ji ta a gaba insha Allah malam ya sake cewa babun fi qissati dajjal babun da zai magana akan qissar dujal almasihu dajjal wannan shugaban tawagar makaryata ta duniya wanda zai zo a ƙarshen zamani dujal da gaske ne kuma za a yi shi kuma duk wani mai canzawa dujal ma'ana zuwa ga turawa ko wani abu wannan duka ba daidai bane zance ne na yan akalaniyuna ba zance ne na malaman sunna ba a ce ai turawa sune dujal TV shine dujal waya internet shine dujal wannan suna iya zama wasu dajalun minad dajajila amma dai asalin dujal almasihu dajjal wanda shine limamin su to za a tsaida ma'anarsa ne ga wasafin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa da kuma yadda malaman musulunci malamai na gaske suka siffanta ba za a karɓi maganar duk wani mai aiki da hankali ko wani mai research ko wani abin nan afrak na turawa ba ko kuma littafin abin nan Ali Hassan Ali Abdul Hamid yana da littafi Al-Aqlaniyuna wa Afrakhum ko wani lafazi makamanci haka muna nan da shi a nan wanda ya magana akan tarihin su da aqidun su da kuma ya kawo misalan wasu daga cikin waɗanda ma ana rayuwa da su ko kuma sun mutu a nan kusa Allah shi kyauta malam zai kawo mana wannan kissa ne a nan don bayani akan cewa waɗannan ababen da ka ji labari game da dujal da ba don Allah ne ya kaddara su dujal bai sai yi su ba duka yanzu bayani ne akan kaddara dujal ya kashe wani ya raya wani ya tsirar da tsiro anan an yi girbi anan ya tashi su wani a kabari su ya ce musu waye Allah ku sun ce shi da sauransu ya shiga gari kaza ya shiga gari kaza ya kasa shiga gari kaza duk wannan tabarar da yake yi yana yi ne saboda Allah ya kaddara ne bai sai yi da kashin kansa ba ina fata mun gane qala hadathana salama ibn shabib qala hadathana abdur razzaq hadathana ma'mar an az-zuhri an ubaydillah ibn abdullah an abi sa'id al-khudri qala hadathana rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ad-dajjal hadithan tawila fa qala fi ma hadathana innahu ya'ti al-madinata wa huwa muharramun alayhi an yadkhula niqab al-madinati fayakhruju ilayhi rajulun wa huwa yawma idhin khayrun nas aw min khayrihim fayaqulu أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيتم إن قتلته ثم أحييته أتشكون في الأمر فيقولون لا فيسلط عليه فيسلط عليه فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحيى ما كنت فيك أشد بصيرة فيك من الآن فيريد قتله الثانية fala yusallatu alayhi wani tace bin nan riwaya wadda take cikin musnad Abdul Razzaq da isnadi wanda yake ga nan ala shartil Imam Muslim domin Salamatu dan Shabib Abu Abdurrahman al-Laysaburi an-Nasa'i mutumin garin su Imam an-Nasa'i ne wanda zabi ke mashi take da al-Hafiz al-Jawwal ya rasu ne a shekara ta 247 ya daga cikin rijalul Muslim wal arba'a yana da wani labari mai ban mamaki yana kasar bagadaza sai nufin ya sai da duka dukiyarsa zai tafi makka ya zauna ya sai da gidan shi ya sai da komai zai je mujawara a kasar makka to da zai bar gidan sai ya sallah raka'a biyu sai ya yi addu'a ya yi bankwana yake cewa ya ku masu kare gidan nan cikin mala'iku muna bankwana da ku ku yi haƙuri za mu bar anguwan nan za mu bar garin nan za mu koma madina ne za mu koma makka ne kusa da ɗakin allah sai ya ce aka ce a fasa mi'a hatifan ya hatifu lau sai ji ana ba shi amsa ana cewa Allah shi gafarta malam kakka damu mu ma yau za mu bar gidan nan yadda ka bar shi saboda mun samu labarin wanda ya sai gidan dan bid'a ne yana cewa alqur'anu makhluqun su ma malaiku rahama suka ce su ma ranar su tashi daga gidan saboda mutumin kirki ya tashi yana nan a cikin tarihu madinatu bagdad da siru alamin nubala na al-imamu az-zahabi Allah ya gafarta musu gaba daya wannan babban malami cikin waliyai ya ce haddasana abdurazak abdurazak sana'ani kenan daga ma'amar ibn rashid as-sana'ani daga al-Imam Muhammad ibn Shahab bin Zuhri daga Ubaydillah dan Abdullah dan Utba dan Mas'ud shi kuma yace daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Sa'id al-Khudri Sayyidina Abu Sa'id radiyallahu anhu yake cewa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi mana hadisi mai tsayi akan dujal wannan karatun na dujal kamar yake cikin sahih Muslim wuni guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da za a ce misali za a yi daura ko semina ko one day workshop tun da aka sallah asuba ka annabi dinga wannan jawabin sai dai in ka gaji ka tafi ka je kai wani abu ka dawo ka je kai cefane ka tafi kasuwa in kana da gaisuwa mara lafiya ka je kai annabi shine yana nan ya ta jawabi lokacin sallah ya tsaya ayi azhar a ci gaba har rana ta fadi saboda dogon zance ne a cikin wannan zancen ne zaka ga kowane sahabi na ruwaito abin da ya riki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba sa wannan labari kamar yadda Abu Sa'id yake cewa hadithan tawilan zance mai tsawo faƙala fi ma haddathana daga cikin abin da ya gaya mana ya ce inna huya a til madinata shi dujal zai zo bakin garin madina wa huwa muharramun alaihi an ya dukula niqabal madina Allah ya hana shi ba zai iya shiga niqabal madina mai an niqab shine wato abwab wa madakhilal madina kofofi ko kuma hanyoyin madina eh kamar da Allah ya cewa wa kam ahlakna min qablihim min qarnin ko hum ashadd minhum batasha yawa fanaqabu fil bilad fanaqabu fil bilad ai fasaru fil bilad mun halakar da al'ummomi da dama kafin su da Allah ya ce fanaqabu sai suka shishiga to anniqabu anan ba liqabi wannan na mata ba anniqabu su ne hanyoyi kamar a ce waɗanda za ka zo ka shiga cikin gari ta hanya manyan hanyoyi waɗanda za ka ratsa gari su ake ce ma'anniqab to zai kasa shiga waɗannan ƙofofin garin madina kamar da muka sai yake cewa walaqad wa qad naqabtu fil afaqi hatta raditu min al ghanimati bil iyabi na shiga na fita cikin ƙauyuka da birane an na samu iya ganima da naji na yadda da ita bil iya bi bari in koma gida ya je yayi kwace yayi sata yayi fashi yayi rashin mutunci shine yake bara wannan a takeice ma'anar anniqab shine kofofi to Allah ya hana wa dujal cikin kadara Allah Allah ya kaddara dujal ba zai iya shiga Madina ba da kuma Makka fa yakhruju ilayhi rajulun sai a samu wani mutum mutumin kirki wani babban ustazu sai ya fito ya same shi wa huwa yawma idhin khairun nasi wannan mutumin a lokacin shi fi kowa alkhairi a mutanen Madina a wata riwaya kuma yace aw min khairihim ko kuma kace ɗaya ne daga cikin mafiya alkhairi fa yaqulu sai yace masa ashhadu annaka dajjal na shaida cewa lalle kai ne dujal alladhi alladhi haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hadithahu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin sa lalle kai ne fa yaqulu dajjalu sai dujal ya ce wa jama'arsa ara'aytum in qataltuhu thumma ahyaytuhu yanzu wannan da yazo yana jayayya da ni inda zan kashe shi yanzu in ce mishi mutu ku ga ya mutu sannan ce mishi tashi ku ga ya tashi a ta shukura fil amri za ku yi shakka game da al'amari na a lokacin ya riga ya fara cewa shi Allah ne dan zai fara da cewa shi ne annabi daga baya ce shi ne shi ne shi Allah ne fa yaquluna la sai tawagar dujal su ce ba za mu karyata ka ba fa yusallatu alaihi sai Allah ya bashi ya bashi dama shine kaddarar ta Allah kenan Allah sai ya bashi dama fa yaqtulu da ya ce mutumin nan mutu kawai sai ya mutu thumma yuhyihi sannan sai Allah ya bashi dama kuma sai ya tashe shi fa yaqulu sai ya ce hina yahya mutumin in ya farka sai ya ce ma kuntu fika ashadda basiratan fika min al sai Allah ya kara mai karfin imani ya ce ai yanzu dinnan ne ma na fi fahimtar cewa kai ne dujal fiye da da yanzu duk a cikin munan duk wanda shine zai wannan abin kaga ya san hadisi ai ko sai ka tuno hadisi Allah ya saka mu da cikin wannan zamanin wannan zamani mai hadari haka fa yuridu qatlahu thaniya sai dujal ya nufin bari ya ƙara kashe shi to yanzu tunda Allah bai bashi wannan daman ba fala yusallatu alai sai ya kasa kashe shi ko ya ce mishi mutu sai ya kasa mutuwa saboda Allah bai bashi wannan kudura ba wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin sahih muslim al'imam muslim ya ruwaito shi baya ga shi kuma abdurraƙi sanani kamar yadda muka ji gashi na cikin isnadin shi ma ya ruwaito shi haka na imam bukhari ma ya ruwaito shi da wata siyaga daban a cikin sai al-bukhari a cikin kitabu fada'ilul madina ya ruwaito shi shi ma hadisi ne sananne qala abubakar malam abubakar dan gidan abu asim mai littafi sai ya ce fallahu sallatahu fil ibtida'i dama a farkon ma Allah ne ya bashi dama ala qatlihi ya bashi dama ya kashe shi wa ihya'ihi ya bashi dama ya tada shi thumma mana'ahu min ath-thaniya a karo na biyu da yayi yayi Allah bai bashi dama ba qala hadathana abu umayn qala hadathana damra an yahya ibn abi amr ash-shaybani an amr ibn abdullah al-hadrami an abi umamah al-bahili qala خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فكان أكثر خطبته ما يحدثنا عن الدجال ويحذرنا ويحذرناه فكان من قوله أيها الناس الحديث wannan ɗaya daga cikin dogayen hadisan ne wanda za mu ji shi a nan kuma za a ji shi a wasu wurare insha Allah yana nan a cikin sunan abi dawuda wannan lafazin da kuma wani lafazi mai kama da shi a cikin ainihin wato sayo muslim ma dai wannan ita ce riwaya Abu Dawuda da Ibn Majah daga Abu Umair shine Isa ibn Muhammad An-Nahas wanda malamin sa Abu Dawuda ne da Nasa'i da Ibn Majah ya rasu shekara ɗaya suka rasu da Imam Al-Bukhari shekara 256 bayan hijira Allah ya gafarta musu gaba daya shine ke riwaya daga Damra ibn Rabi'ata Al-Filistini daga cikin rijalul arba'a da kuma Al-Bukhari a cikin Al-Adab Al-Mufrad shi kuma yace an Yahya ibn Amr al-Shaybani as-saibani amin ya zo a wata nuska as-shaibani amma kuskure ne daga amru dan abdullahi al-hadrami wannan amru dan abdullahi al-hadrami yana daga cikin mutanen da ake tababa game da amincewa da su domin zaka ga al-imamu al-hafiz ibnu hajar ya ce maqbul yana nufin inda indal mutaba'a kenan kamar yadda ya faɗa muqaddima ta littafin shi na taqribu tahdhib shi kuma al'imamun zahabi a cikin alkashif yake cewa wusika dama irin waɗannan lafuzan kamar da aka sha bayyanawa a wasu darussa in ka ji zahabi ya ce wusika ko ibn hajirin ya ce makabul suna ishara ne zuwa ga mutane waɗanda aka samu cewa ibn hibbana albusti rahmatullahi alaihi ya kaɗaitu da amincewa da su a cikin asikat kuma an bincika an ga cewa amincewa tashi babu wani dalili akan cewa ya san su farin sani za ka sai ga malamai suna ɗari-ɗari da amincewa da irin wannan amincewar kamar da almu'allimi ya bayyana a cikin attanki da shekul albani a cikin littafinsa muƙaddima ta tamamul minna to irin shi ne wannan mutumin amru ɗan abdullahi al-hadarami amma ba rauni ne mai tsanani wanda za a yi watsi da shi ba musamman yana da shawahidu yana da ainihin mutaba'atu an abi umama talbahili kala abu umama ya ce khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya bamu ainihin huduba zata yomin wata rana fa kana akthar khutbatihi mafi yawan hudubar ma yuhaddithuna anid dajjal labarin dujal mana dan abu kadan shine ba labarin dujal ba wata kila wasu fa'idoji ko wasu istiradat ko makamantan su wa yuhadhdhirunahu annabi sallallahu alaihi wasallama yana ja mana kunne akan sa daga cikin jan kunnan shine cewa da annabi yayi idan yazo in ba na nan kowa ya ta kansa a cikin wata riwaya ta abu dawuda wadda ya kamata mu ɗau izina da ita jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sami'a bid-dajjali falyan'alu duk wanda ya ji ga dujal can a wani gari ya ƙara yin baya kai nisa ga dujal da a wata anguwa kar ka je inda yake sai annabi ya ce fa wallahi na rantse muku da Allah innar rajula la ya'ti wani mutum zai je gurin shi huwa yahsabu annahu mu'minun kana jin kai mu'mini ne fa yatba'u amma sai ka je sai ka bi shi likasarati ma indahu min ash-shubuhati annabi ya ce saboda tsananin shubuharsa to wannan ita ce ka'idar da ake bi game da mu'amalantan yan bid'a jama'a yanzu kaga dujal fa wanda annabi da wannan jawabi akan shi kuma duk an fahimta amma yace in yazo kowa ya gudu amma sai ga mutum yana tutiya cewa yan bid'a su zo za mu yi mukabala ko kuma ni ga da nan zuwa in shi bai bata ba to za a sa wa sauran musulmai ga magari shubha ko a batar da su zai mukabala da kirista zai da yan dalika zai da yan kalakato zai da yan kaza wannan ba tafarkin ahlus sunna bane jama'a zamu zo magana akan mas'alar da za a zo a yi ta mun zo in Allah ya so ma daddale ta akan munazara da mujadala da kaza da ka ta mutun sai ya ce Allah ya ce wajadilhum billati hi ahsan sai a ce to ya fassara maka ai mun yi wannan kata baya cikin istiqama ba ko waye fassara maka cewa haka ayat take ne kuma kai yanzu abin da kake tsakaninka da Allah wannan shine a hasanu kai a lissafinka wannan abin da kake a hasanu ne zaka dujal annabi sallallahu alaihi wasallam yace a gudu kowa ya ta kansa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hudubar da yayi sai yake cewa ayyuhan nas innahu lam takun fitnatun alal ardi a'azama min fitnatid dajjal kaga diyon fitnar da akai a duniya da yaki da yunwa da fatara da corona da da rikicin post election violence da annoba da duk wani bala'i da kaji an yi da ambaliya da faduwar jirgin sama da dutse da yake aman wuta da komai annabi ya ce ba a taɓa ganin fitinar ta kai ta dujar ba wannan manzan Allah ne wannan hukunci sallallahu alaihi wasallam da ka ba wanda ya isa ya ja wa inna Allah lam yab'ath nabiyyan illa hadzarahu ummatu shi yasa saboda ita ce fitina mafi girma ita ce ummul fitan fitinar dujal hatta annabawa da suka gabata kowane annabi idan ya zo daga cikin wa'azin da yake wa al'ummarsa bayan kiransu zuwa ga tauhidi da bautawa Allah da nisanta daga shirka sai ya ce kuma ku kiyayi dujal in ya zo a cikin wa ana akhirul anbiya ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce ni ne a ƙarshen annabawa wa antum akhirul umami ku kuma al'ummata wato ummatul ijaba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ku ne ƙarshen al'ummomi wa huwa kharijun fikum la mahala da haka babu makawa a cikin wannan al'umma za a yi dujal tunda annabi Musa ya shuɗe annabi Isa ya shuɗe duk da zai dawo annabi Zakariya annabi Salihu annabi Yunus annabi wane duk annabawa sun shuɗe to ku ne za ku zama al'ummar da za ku wanzu ƙarshen duniya da haka babu makawa dujal cikin ku zai zo fa in yakhruj fa ana fikum in ya wa ana fikum in Allah ya taimake ku ya zo dujal ina raye fa ana hajiju kulli muslim to ni zan tarewa kowane musulmi shi wa in ya kharuj ba'd in ko ya fito bayan na shude fa kullu mri'in hajiju nafsi to kowa ya ta kanshi to annabi annabi yake cewa to yadda zaka ta kanka shine ka gudu wallahu khalifati ala kulli muslim Allah shi zai maye min al'amarin al'ummata musulmai وإنه يخرج من خلة بي بين الشام والعراق shi dujal zai fito ne daga wani lungu zai bayyana ne a wani lungu wani daji tsakanin sham da ƙasar iraki faya'isu yaminan wa ya'isu shimala zai yi barna dama da hagu zai ta barna barna da zai yi shine kafirta mutane da kashe su da ƙona garuruwa da zalunci da sauransu faya ibadallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ku bayin Allah yanzu annabi yana magana da bayi da zasu riski dujar kenan yace usbutu ku kafe akan addini ku tsaya akan gaskiya kar ku shakin fa innahu yabda'u fa yaqul in ku riski dujal zai zo yace ana nabiyun yace shi annabi ne wala nabiyya ba ji to kun san amsa cewa ƙarya yake saboda babu annabi a bayanan inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma yusni fa yaqulu sannan daga baya kuma sai ya canza magana wani ya daga cikin ɗabi'ar 'yan bid'a ya ce shi wali ne bayan an kwana biyu ya ce shi kudubi ne daga baya ya ce shi khatimatul auliya'i ne daga baya ya ce ma yana ganin manzon Allah wani ya ce shi kawai a shi shi dan MSS ne ana ana nan ya ce shi a masoyin Ahlul Bait ne in an kiba sai ya ce shi yayi da ma shi rafidan ne komai ma za a fada fada ana nan sai ka ji an ce ai jinin manzon Allah ne ba ka kiwa zazzaki ba mataki mataki ya daga cikin salon yan bid'a mu kalla da kin duwan dan bid'a sai ka same shi wannan salam canza magana da canza matsayi kokarin ya kusantar da kanshi zuwa falala da Allah bai bashi ba ana rabbukum sai ya ce wai ni ne ubangijinku annabi ya ce walan taro rabbakum hatta tamutu to bai da za a ga Allah a duniya sai an mutu in an mutu ma sai da imani Allah ka samu ga Allah annabi Musa annabin Allah cikin ulul azmi na rusul bai ga Allah a duniya ba duk da ya nema wa innahu a'awab kuma shi dujal ido ɗaya ne da shi ɗayan idan shi lalatacce ne wa inna rabbakum laysa bi a'wara Allah ubangijin kuma mai ido ɗaya bane wa innahu maktubun baina ainihi kafir a fuskar shiga yinan an rubuta cewa kafiri ne ya qara'uhu kullu mu'min kowane mu'mini zai ga wannan tambarin zai ga wannan label din agoshin dujal ya karanta kafirai yan wanshi ne su ne ba su gani ba annabi ya ce famallakehu minkum wanda duk ya gamu da shi a cikinku falyatfal fi wajihi yayi tofi ga fuskarsa ya tofa masa miyo wato ya wulakanta shi kai ya karbe shi وإن من فتنته أن معه جنة ونارا daga cikin kaddarar da Allah ya kaddara a cikin fitinar dujal zai zo da wutarsa da aljannarsa yana tafa da wuta wanda yake sa ta ni'ima ga waɗanda suka bi shi daga nan su wuce jahannama da kuma wuta wanda yake sa ta azaba ga wanda suka ki shi daga nan kuma Allah zai sa su wuce aljanna fanaruhu jannatun wa jannatuhu narun aji magana famanibtuliya binarihi duk wanda Allah ya jarabce shi da wutar dujal falyaqra khawatima suratul kafi to ya karanta ƙarshen suratul kafi waliyasta'id billahi ya nemi tsarin Allah ta kunu alaihi bardan wa salama za ta zama mishi aminci da sanyi kama kanat annaru ala ibrahima kamar da annabi ibrahim ya samu wuta da Allah ya ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim to haka mutum zai ji to wannan lafazin ya zo da cewa ya karanta khawatim na suratul uh, bai sunanta kafi ko wanda ita ce riwayar shu'ba daga hammam daga hisham dan urwa a wata riwayar daga cikin sayin muslim kamar da wannan matana cikin sayin muslim ta zo da cewa ashara ayatin min awwaliha ayoyi goma daga farkon alhamdulillahi allazi anzala ala abdil kitaba al-kahf ayoyi goma na farko wata riwaya kuma ta zo da cewa ayoyi uku na farko alqadi ya rike cewa duk waɗannan riwayoyin babu sabani a cikin su abinda suke nuni zuwa gare shi shine cewa duka suratul kafi ake so ka iya din da ka karanta ko farko ko ƙarshe za ta yi maka wannan maganin kuma da aka ce aya uku wata rana wata rana aka ce goma ana ba da option wato ka fara haddace ayoyi uku da farkon sautin kafi in ka ji ka iya sai ka tsallaka wasu uku in ka ji ka iya ka tsallaka wasu uku da aka haka haddace ta gaba daya kana nan haddace da ita kana jiran dujar kuma gani kuma kai ta karanta ta in baka iya ta ba daga yau zaka iya iya ta daga nan zuwa sati kuma sura ce mai daɗi koda kamar da malamin mal albani yake faɗa Allah ya gafarta mishi cewa ko baka haddace alqur'ani ba akwai surori da bai kamata a ce ba a same ka haddace su ba baqara ali imrana saboda waɗannan duk wanda bai haddace su ba to bai iya malanta haka haka yake a cikin karatu a ayatul kursi a abin nan ma'awwazatani da falaki da nasi suratul kaza suratul kaza to ire-iren su hada suratul kafi saboda wannan falalata ta ya kamata a zama ka zazzabe su su ka iya su kafin ka iya sauran matanka da yayanka duk a koya musu kowa ta iya ana so ne ka karanta duk abin da ya samu a wannan cikin wannan sura to sai malamai suka kokari su ce wai to me yasa aka baiwa wannan suran wannan falalan tare cewa sura ce ta kissoshi ma da labarai sai suka ce to ai wannan kissa ita ce abin dubawa a ciki kissa ashabul kafi abin da ke cikin ta na ban mamaki to ya girma abin da dujal yake shine to in ka karanta ta kasanta kana tadabburinta ko dujal ya zo duk abin da zai zaga ai ba sabo bane Allah ya iya yin fiye da wannan domin su gashi nan sun zauna wala bisu fi kafim thalasa mi'atin sinina wasdadu tis'a thumma ba'asnahu sun zauna shekara ɗari uku aka ce suka farka daga baccin ɗan juya wanda za ka yi ɗinnan kuka je ka yi fitsari ka dawo kuka duba wayarka to daga nan suka sace kwanciya shine wasdadu tis'a suka ƙara shekaru tara ko kuma a bisa lissafin bambancin lissafin luna da solar calendar in aka yi tsayin shekaru za ka ga shekarun hijira na wata kenan sun fi ƙarancin kwanaki fiye da shekarun kalandar rana in aka ce shekarar wani casa'in a kalandar january february don allah ya sun aka bincika tarihin rayuwar shi a shekarar a hijiriya za ka samu shekara casa'in da uku da hudu da haka a cikin kowace shekara ɗari ana samun ƙarin shekara uku bambanci tsakanin hijiriya za ta ƙaru da shekara uku a kan miladiya to shi ne wannan tisa ɗin salasa mi'atin sinina wasdadu tisa wanda daga na malamai suka ce wannan halassun ma amfani da waɗannan kalandoji ta hanyar gwama su almuhim abin da ya faru da ashabul kafi na mamaki shine yara ne innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim kaza kaza kaza suka rigima da wannan sarki da ake cewa daka yanus sarki ne azzalimi macuci mamugunci mai cewa shi Allah ne ya kama su ya kulle su cikin dare suka gudu ta ƙarƙashin ƙasa kamar tarihi yake nunawa suka yi nafak suka ta bayan gari aka dinga neman su shekara da shekaru sai da aka shekara wajen ashirin da biyar ana neman su a ƙauyuka da birane da alƙarya fa ba gansu sannan ne aka declaring cewa to sun sun bata da gaske aka rufe case din alalin sanan a cikin wannan kogo da da da da da, da abin nan wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasi suka yi wannan bacci to ka duba kaga jama'a bacci yanzu ko ba bacci kake yi ba mara lafiya idan mutum ya rashin lafiya na wata daya wata biyu a asibiti to wani ƙarshe jinyar ta koma jinyan ɗaɗewar jikinsa ne zai samu wato ulcer za ga jikin shi ya daɗe saboda kwanciya sai an zo yanzu maimakon hawan jini ko ciwon kaza ko ciwon kaza ana ana ana ana gyaran likin da kwanciya ta ja mushi da fa ana juya shi ana tada shi ana mai wanka ana mai kaza ana mai kaza to kaddara ce mutum da ran shi ya kwanta bacci yana munshari yana mafarki yana komai amma ya shiga ɗari uku yana bacci sannan amma sannan su tashi ba tare da gashin jikinsu ya yi overgrowing ba ba tare da sun tsufa sun yi farata ko sun zama masu shekaru ko sun tashi cikin yanayin magagi da rashin sanin mai suke ciki ba su da kansu suka ce illa bistum illa ƙalila ai ɗan ƙanƙanin bacci ne kuka yi suka tashi da kuɗinsu da suke da shi suka ce aji a nemo abinci kuɗin da suka kwanta da shi ragowar ɗan abin da suka tawo da shi na guziri suna ganin kawai a shiga gari a nemo abinci ai za a iya samun irin abincin nawa da suka sani to anan ne fa labari ya sha bambam sai an ga ashe wannan kuɗin da su yake hannunsu ai sarkin da ke amfani da kuɗin ya wuce shekara ɗari uku da suka gabata ce a wannan ba kuɗin wannan zamanin ba ne kuɗin sarki daka ya nusu ne suka ce daka ya nusu to ai mu ma zamanin shi a haba da Allah ko kuma na rashin mutunci ba daka ya nusu da mu shekara ɗari uku yau shi ke nufa labari ya ya fantsama to wannan abun mamakin da ya faru wanda kuma har yanzu an san wajen wurin yana nan ya zo a cikin littafin tarihi na alfasawi da, da, da abin nan ansabul ashraf na albalazuri alasana kanta sunan daidai ya, ya, ya, ya sun ambaci cewa zamanin sarki mu'awiyar ɗan abu sufiyan ya taɓa ya, ya, ya taɓa niyyar ya je ran gadi wurin da ya tinkari wurin haka guguwa ta tashi ta hana su ƙarasawa saboda Allah ya alƙawarin cewa zai kare su menene lawallaita min ko lawallaita minhum firaran wala mulita minhum ru'ba zaka juya da gudu kuma zaka zaka sha mamaki to yanzu an san wurin suna nan a ciki kuma wadannan bayin Allah to in ka tuna wannan kissa sai ga ai ba komai bane duk wani ma abu da zaka gani na mamaki na science fiction ko na wani drama ko film ko waye ko wani abin mamaki bai kai mamakin wannan kissa ta asabul kafi ba to haka shi kanshi dujal shine dalilin da yasa aka ce ka karanta wannan sura karantawa ba wai kawai ka haddace mataninta ba ka san ma'anonin kissoshin baya ga ita da kuma ɗayan kissan kissan zulqarnaini zulqarnaini da ake cewa ko wanda wanda ya tafiya tsakanin mafitar rana da mafadarta wannan da kissa Khadir da Annabi Musa duk waɗannan kisoshin da ke cikin wannan sura suna ɗauke da ababen mamaki kuma su kisoshi ne na gaskiya to sai su baka insight su baka dalilin da zai sa ba za ka yi mamakin wannan ba domin shi ɗan adam dama da gaskiya abin sa ake so karanci tarihi shine saboda duk sanda irin wannan abun ya maimaitu sai zama a to ai ba zai zama abin tashin hankali ba dama an taɓa yi dama an taɓa yin abu kwatankwacin shi ko wanda yake sama da shi wallahu ta'ala ala malam ya ci gaba da cewa wa inna min fitnatihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin fitnar dujal anna ma'ahu shay shayatinan akwai wasu shaydanu tatamathalu ala suratin nas za su dinga bayyana a kamannin mutane fa ya'ti a arabiyyu fa yaqulu sai mutumin kauye yazo yace ara'aita in bu'istu ba'astu laka abaka wa ummaka ya kai mutumin kauye iyayenka da suka mutu tun shekarun baya inda zaka gansu yanzu an tashe su daga kabarin su a tashhadu anni rabbak rabbuk zaka dani ubangijinka ne fa yaqulu na'am ba kauye ce kware kuwa fatumathilu shayatinuhu ala surati abi wa ummi sai waɗannan shedan dake tare da dujal sai su fito a suran iyayen mutum fa yaqulu law sai su ce masa ya bunayya ya kai dan mu ittabi'u fa innahu rabbuk ka bi shi ubangijinka ne shi da gaskin fitar dujal din malamai suka ce wannan hadisin daga cikin abin da yake nunawa baya ga kaddara yana nuni zuwa ga mustahabbancin wayar da kan al'umma akan wasu bala'o'i da ke tinkararsu amma tare da ba su mafita karka zo kai cikin al'umma kai ta bayyana musu matsaloli da suka shafi tattalin arziki da noma da kiwo da tsaurin ƙasa da makoman siyasa amma sai dai kawai ka tsoratar da su baka ba su mafita ba kaga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada mafita kuma ya zama akan ilimi kake yi bayan yadda waɗannan masu sharhin al'amuran da kullum kowa kawai faɗa ra'ayin shi da san zuciyar shi ba wannan ake nufi ya ce wa inna min fitnatihi an yusallita an yusallata ala nafsi fa yaqtulaha nabi yace daga cikin fitnar dujal za a bashi dama akan rai ya kashe ran thumma yuhya sannan ya raye ran walam yuqdara laha ba'da zalika walam yuqdara laha ba'da zalika daga nan ko ba za a bashi dama akan wannan ran ba bayan ya kashe shi so daya wala yasna'u zalika bi nafsi ghayriha sannan kuma ba zai iya haka da wani rai daban ba wa yaqulun duru ila abdi hadha sai ce kulli bawana fa inni ab'athu al'ana barin tashe shi ku gani fa yas'umu anna lahu rabban ghaira yana ganin shi ubangiji ne ba kuma bayan asalin Allah fa yab'athu fa yaqulu fa yas'umu anna lahu fa yaqulu fa yaqulu man rabbuka fa yaqulu rabbi Allah sai ya tashe shi ce wai Allahnka ce Allah na ubangiji na malici wa anta dajjalu aduwullah kai kuma dujal ne abokin gaba Allah ya tashi ran dan ran ya ce shi mishi shi Allah ne amma Allah bai bashi dama ka wa inna min fitnati an yaqula lil arabi ara'aita in bu'istu laka in ba'astu laka abaka atashhadu anni rabbuk fa yaqulu na'am fa yatamathalu shayatinuhu ala suwati abi daga cikin fitnar dujal Allah zai bashi dama ya ce wa mutum ya kake gani in na tashi babanka za ka yadda cewa ni ubangijinka ne sai ya ce kwarai kuwa sai suranta mai shaidani a bisa kamannin mahaifinsa wa inna min fitnati an ya'mura as-samaa an tumtira fa tumtir zai ce wa sama tai ruwa sai tai ruwa wa ya'mura al-arda an tambuta fa tumbit yace ma kasa fitar da tsiro sai ta fitar fa yamurru bil hayy min al-arabi zai wuce ta wani gari ko anguwa ta larabawa fa yukazzibunahu sai ƙarya ne ba mu yadda ba ƙarya ne fala yubqi lahum sa'imatan illa halakat ko fala yabqa lahum sa'imatun illa halakat sai a wayi gari babu abin da zai saura na dabbobin su raƙuman su duk sun mutu wato yayi fushi da su kenan wa yamurru bil hayy min al arabi fa yusaddiqunahu inda kuma ya wuce aka ce eh an yadda an bi shi wa ya'muru samaa an tumtira sai ya ce wa sama tai ruwa sai tai ruwa fa tamtura thum wa ya'muru al arda an tambuta fa tambut sai kuma ya ce kasar fitar da tsiro ta fitar faturawo ilayhim fataruhu ilayhim mawashihim min yawmihim zalika a'zama ma kana du asmaru a wannan rana idan dabbobin suka je kiwo suka dawo sai su dawo sun fi koyaushe kiba asmana sun fi kiba wa amaddahu khawasira sun fi girman kwankwaso wa arda'ahu duru'a suna da cikakkun hantsa wa inna ayyamahu arba'una yawman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwata kwata kwanakin da dujal zai a duniya kwana 40 ne yawman kasanati wata ranan kamar shekara ranar farko za a ganta kamar tsawon shekara wa yawman duna zalika rana ta biyu kuma bata kai shekara ba kamar adadin wasu watanni wa yawman kashari wata rana kuma kamar tsawon wata kamar kwana 30 wa yawman duna zalika wata rana kuma kamar kwana 20 da wani abu wa yawman kaljuma'ati wata rana kuma kamar tsawon mako wa yawman duna zalika wata rana kuma kamar ƙasa da mako wa yawman kal ayyami sai kuma sauran wani rana ta gaba kuma kamar gama garin rana 24 hours wasa'iru ayyami to da zaran ya gama wannan yawman ka sanati duna sanati ka shahari duna shahari kal juma'ati duna juma'ati kal yaumi ko kaga mako guda kenan amma yayi shi wajen shekara 1 da rabi ko ko kusan shekara biyu ce to daga nan kuma wasa'iru ayyamihi ka sharara fil jarida sauran kuma kwanakin shi kamar tartsatsun wuta a cikin busasshen zarbar dabino mana yanzu za a nemi wuta a rasa busasshen karmami da zarar wuta ta bi ta kan shi kawai ba ta ita ma ta kashe ta mutu ko sai ya tuka to sai a wata riwaya annabi yake cewa fa yasbahu rajulu bi babil madina a wannan ragowan kwanakin zaka wayi gari a kofar wani gari fala yablugu baba hal akhar ba zai isa ɗayan ƙofar ba hatta ta giba shamsu tira ta faɗi kamar yadda ce daga ƙofar doka nan kamar kai ƙofar kuyan bana ko ƙofar kibo ko ƙofar kona ko daga gadan kaya kafin ka kai dan agundi ko daga kofar nasarawa kafin ka kai muzugal a Kano kawai rana ta faɗi wato tsakanin fitowar rana da faduwa bai fi tsakanin kiran sallah ta da iqama ba saboda an takura ranar babu albarka kwata-kwata haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to sabai da annabi ya faɗi wannan abun abun da ya fi damun su kawai shine sallah sai suka ce kaifa nusalli fi zalikal asr ya rasulullah ba su fara damuwa akan to ina za a samu abinci ya za a dinga yin cefa ne ina za a dinga samun POS ina maganar za a samu internet dai lokacin ko da za a dinga a tattaunawa akan matsala ana updated din juna ana sa status ya manzan Allah 'yan sanda fa da za su dinga ba za su kama shi ba babu rundunar operation yaƙi yadda za su zo kawai su yi daga-daga da shi babu super power ne da za su dakatar da shi duk ba wannan damuwarsu ba sai suka ce fa kaifa nusalli fi zalika al'asr ya ya za mu dinga yin sallah akan wannan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tuqaddiruna fiha kama tuqaddiruna fi al-yamit tiwal za a dinga kirdado ne na lokacin kamar da ake kirdado a waɗancan dogayen kwanakin a wannan kwanan na farko da zai yi kamar shekara ba za a koma lissafin sallah ne da agogo kawai an san cewa daga an yi asuba to ba za a yi azahar ba sai an yi awa shida ko to sai a yi sallah bayan awa shida na agogo babu maganar zawali daga an yi azahar an san cewa awa uku ne tsakaninta da la'asar to sai mu jira bayan a uku sai mu yi la'asar in an yi la'asar awa nawa ne tsakaninta da magariba haka irin yanda su Ibrahim da Muhammad ibn al-Hasan da ƴan uwansu da muka karanta a baya waɗanda Abu Ja'far Mansur din can yasa aka kama su jikokin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama aka yi musu gidan yari yadda kaga ana yin oven na biredi wasu kuma rijiya ce za a gina sai a rufe ka a ciki kawai kullum za a dinga zira maka abinci da igiya ran da aka zira abincin aka ga abincin ya dawo a cikin igiyar to ka mutu kenan sai kawai a mai da ƙasa sai a rufe aka aka dinga musu kafin wanda ma aka manta da shi kwata-kwata sai daga baya kawai aka ji aka ga ƙwarangwal ne kawai a ciki to amma da yake ɗan adam Allah zai kai labari ko ana ha maza ha mata sai ya kai labari da sarkin ya mutu sarkin da ya bi baya ce a je a buɗe a ciro sauran sai aka tarar da wasu sun jigata sun ji yunwa wasu sun fita a hayyacinsu to daga cikin wani su yake ba da labari da aka ce ya kuke ku sallah suka ce to alarmomin cikinsu ne suke musu tilawa kawai in an yi da sallah kawai sai a ci gaba da tilawa to a tilawan nan sun kirga cewa tsakanin asuba zuwa azhar ana iya tilawa izu takwas ko to da an gama izu takwas sai a ce to azhar ta yi tashi a yi sallah sai a ci gaba da tilawa haka suka dinga yi tsawon watanni to kaga mu yanzu muna da agogo shi sai yana daga cikin zafin kai kace ba a aiki da agogo zafin kai ne kawai jama'a abinda ba a so tunda ba a kai wannan zamanin ba kada a manta da zawali da faduwar rana da kaza kawai a dogara agogo zalla amma ko kaki ko kaso ana dogara da agogo ko kaki ko kaso saboda yanzu ka farka tsakar dare me kake dubawa kafin ko ka ji kiran sallah me kake dubawa ka tabbatar cewa to na ɗaya ne ko na biyu sai ka duba wayarka ko agogon banganka ko ko ko alam ɗinka ko agogon hannunka da ka irin wannan lokacin to da irin wannan hanyoyin za a amfani da agogo wajen dogayen kwanakin to haka wajen gajajjerun kwanakin ba rana ta fito bayan awa ɗaya ta faɗi to ba za a yi tibari da wannan ba sai a jira sai bayan awa shida sai a azhar hala bayan awa shida nan to kwana uku ne kenan ta fito ta faɗi ta fito ta faɗi ko mun gane har yanzu azhar kawai aiki to haka in azumi ya zagayo a irin wannan shekarun to shi ma malamai suka ce haka za a yi mishi za a kuma lissafi ne kawai da awoyi cewa approximately awa nawa dama muke yin azumi to in mun yi sahur to ba za mu sha ruwa ba sai wannan awoyin su ya Allah ka riska da mu da wannan zamanin malam ya ci gaba da cewa wannan tunda ba mas'alar fiqh ce muke sa ba za mu tsawaita akan wannan mas'alar ba amma akwai ta kuma na san kuma al-albani namu a can wani karatu da aka taba yi asbatus sala an tattauna wannan mas'alar bi tafsir malam yace samitu ubaidallahi ibn mu'adh ibn mu'adh al-anbari yaqulu laysa ala ahli al-qadari hadithun ashadd min ashadd min hadith ad-dajjal abdullahi dan ubaidallahi dan mu'adh al-anbari wannan hadisi kamar da muka ambata sahihi ne yana cikin sunan abi dauda da ash-shari'a ta al-ajuri da ibn majah da ibn khuzaima yace wannan malami cikin malaman salaf yace babu hadisin da ya kai wa yan bid'a tsanani kamar hadisin nan wato yan bid'a masu kare ta kaddara a ‘yan mutazila da sauransu da ƙadariya wa ahsibuhu zakarahu an ba'adil mutaqaddimina yaqul ya ambaci wannan magana daga wasu malamai cewa li'anna Allah ta'ala arada zalika wa sha'a saboda abin da yasa wannan abu ya faru saboda Allah ya ga dama ne Allah ya kaddara ne walau lam yuridhu da Allah bai ga dama ba da bai kaddara ba wa sha'ahu lam yakun khalaqahu da Allah bai halicci dajjal da ayyukan shi nan ba walau sha'a lam yakhluqu da Allah ya so da bai halicce shi ba thumma amara al-asbab allati arada Allah fa ajabatu sannan Allah ya umarci sababban suka amsa wa dujal kiransa wa sakhara halahu Allah ya bashi dama irin ruwan sama fitar da tsire raye matattu kashe masu rai da Allah ne ya bashi wannan daman walau lam yurid zalika ma kanat da Allah bai so ba da bai sai ba wa ghairu jaizin an yakuna Allah ta'ala khalaqa khalqan bai yiwa a ce Allah ya halicci halittu fa yuridu zalika al-khalqu amran halittun so su wani abu wa yuridu Allah ghaira zalika wallahu yuridu wallahu ghairu muridin lahu Allah bai san wannan abun wala sha'ahu Allah bai ga dama ba fa yakunu ma arada al-khalqu ad-da'if amma sai a ce wai mutanen masu rauni halittun su za su iya abin da suke so fi hay'atihil ma'dum su samar da abin da da babu shi ba da wujudi hi ladallahi almunshi'u lahu bayan abin yana wurin Allah wanda ya samar da shi wal mu'dimu lahu Allah wanda yake hana abin ya samu bai yiwa a ce Allah da ya halitta baya son wani abu ya faru bayi su yi shi ko Allah yana son wani abu ya faru bayi suke bai yiwa ba ma zai karba hankali ba ko shine abin da yake cewa nan insha Allah bari mu saurara anan saboda duk lokaci kuri sai Allah ya kai madarasi na gaba sai shiga da kawo mana waɗannan hadisi akan dujal wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah